ونستعينه ونستغفره ونذكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فيهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين وبعد أحييكم بتحية الإسلامية الطيبة المباركة تحية من عند الله عز وجل وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa ɗaya ga watan biyu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1448 Allah ta'ala muke roƙo ya samu dace a duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna kitabu salako babul mawaqit muka bayani yau za mu shiga kai tsaye cikin hadisin abi amru as-saibani واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار أشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت أي ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استدته لزادني daga abi amru ash-shaybani asalin shi wasu musad bin iyas an gane tabi'i ne mana wanda ya ga sahabbai kala yace haddathani sahibu hazihi dar wanda yake da wannan gidan shi ya bar labarin hadisin wa asara biyadihi si sa'ad bin iyas yayi nuni da hannunsa ila dar abdullahi bin mas'ud zuwa gidan abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda kala shi abdullahi dan mas'ud yace masad dan iyas sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ni da shi ayyul a'mali ahabbu ila Allah wani aiki ne Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so gaba daya cikin ayyuka kala sai sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu ala waqtiha shine mutum yayi sallah a farkon lokacinta qultu nace ni abdullahi dan mas'ud nace su ma'ai sai nace manzala kuma sai me ke bi masa kala yace birrul walidaini yin biyayya wa mahaifi shi ke bi mai sallah a lokacinta kultu na ce sun ma'ayi sai kuma me ke bi masa kala sai man salma ya ce aljihadu fi sabilillah yin jihadi saboda addinin Allah ya daga kala ya ce haddata ni bihin na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce annabi ne ya ban labari da wannan hadisin da nake karanta ma wala wistazzatuhu inda na nemi annabi ya kara mu ma'ana da na ce masa sai kuma me da ni da annabi ya kara mun kuma tunda aiki ke tambaya ana bashi ansa mu koma farkon hadisin da yace haddathani sahibu hadhihi dar wa asara bi yadihi ila dar abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala yace sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana tambaya ne sallama to kuma a can a cikin suratul ma'ida Allah ya hana tambayoyi nan kuma gashi ya tambaya annabi kun dan gane تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم وإن تسألوا عن حين ينزل القرآن تبدى لكم ya ku wanda suka imani ku daina yawan tambayan annabi kaza mai hukuncin kaza mai hukuncin kaza idan kuka yi tambaya san da qur'ani ke sauka za a fa'awa ku ansa kuma zai bata muku rai an gane magana so tambayan da bata da ma'ana ne aka hana kaddaji shine misali wani ne ya zai ce ya rasulallahi wai mina iyayena suke annabi ya kawar da kai shi kuma bai gane baban shi ya mutu ya sake cewa ina ne ƙarshe dai na uku annabi ya ce baban ka yana wuta hankalin shi ya tashi kun gane maganan to irin wannan tambayar da ba su da amfani su ne aka hana amma tambaya mai rai mai amfani wannan Allah ma yana maraba da shi kirishi ne sai ka ji Allah ya ce wa yasalu naka anil mahid suna tambayan game da al'ada idan matan suna yi me hukuncin su a kansu sai Allah ya ce huwa adal fatadul nisa fil mahid wannan ciwo ne shi wannan jinin su nisanci kwanciya da matansu yasalu naka anil ahilla suna tambayan ka game da jinjirin wata nan sai da Allah ma ya gyara musu ma sannan ya ba su ansa sai ce kul hiya mawaqitu linnas su suna tambaya ne wani yasa wata yake farawa karami haka ne can ya kai sha biyar sha shida sha hudu sha biyar sai ga ya cika hasken shi hankali kuma za ka yana mai kuma yana rago kuma sai abin nan suna su tambayan kenan sai Allah ya gyara musu tambayan sai ba su ansa ya ce ba wannan ne ya kamata su tambaya ba hikima ba wai tambayan girman ba sai ce hiya mawaqitu linnas mun sanya wata ne a haka ya fara karami karami har ya kai saboda mutane su gane lokuta an gane magana yanzu ba nan na duba waya na ma na ta ce yau ɗaya ga wata da na duba to ai kaga in kamar rana ne da take fitowa kullum da girmanta ta fada da mene to irin wannan kinta sanya zaka gane sabon wata ya kun gane maganin kuwa dan yin rana ne ita kullum a katuwar da take fitowa kuma kullum a mene amma inda wata zai rikice maka ka kasa gane yau ne wani ga wata in ka ci gaba da kirga zai baka rana 29 a gane magana idan ma baka gane ba sai kai kintace ranar da karamin ya fito ɗaya ga wata ne kaga a yanzu ka iya raba wannan wata da mene kun gane magana da aka tambayan da aka hana shine tambaya mara amfani irin shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya farlanta farillai an gane maganin kuwa ya haramta ya ya yace wa sakata al ashiya Allah ya yi shiru game da wasu abubuwa bai ce halas ba kuma bai ce haram ba sai ce rahmatan lakum rahama gare ku gainan risiyanin ba mantawa i ba Allah bai manta ba an gane magana shine fala tabhatu ana kada ku je yawon menene hukuncin kaza kaga nan an hana ka an gane magana yanzu misali ayi qur'ani tun daga bakara zuwa na ce ba za ka ji hukuncin wai hukuncin tuwo ba kun gane magana hukuncin shinkafa hukuncin miyan kuka irin dai misali namu na hausawa kun gane to amma kuma da za ka ji hukuncin misali ya di kala kala wani irin kaza ne yake halatta ne mutum ya sa duka wannan an yi shiru a ka'ida na musulunci duk abin da shari'a bata haramta ba to halas ne kawai in kuma Allah baya son abin zai ce a Qur'ani banda kaza idan maza sallama ne Allah bai faɗa a Qur'ani ba sai Allah ya ka turo Jibril ya faɗa miki zai ce to banda kaza kun gane magana to sauran da aka shiru to ana nufin ya halatta kai ne kawai ga ko ai abin ya zo simple kenan ko to irin wannan ne fala ta ba su an haka da kuje binciken dole sai kun san hukuncin shi kun gane magana yasa kaga wannan da makaranta a baya wannan baiwar Allah da tambaya me yasa mata aka ce su rama azumi amma ba a ce su rama sallah ba a kaga tambayar nata tun farko ma azumi tambaye ta ke yar boko haram ce kawarijawa ce a wancan lokacin ta ce ba ita ba ce sai ta kabata ansa saboda tambayan yi kama da na kora ne an gano magana to shine sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'akari da wannan sai sa zama lokacin suna jin nauyin su tambaya annabi Muhammad sallallahu to shi kuma annabi wani lokacin sai ya ce akwai mai tambaya an gano magana tunda suna jin nauyin shi yana musu kwarjini wanda ma annabin na da kwarjini ai to da haka wani lokacin su kan so su tambaya kuma sai su abin nan yasa su kan ce mukan so wani balaraban kauye mai hankali ya zo ya ma'annabi tambayan da mu ba za mu iya mishi ba saboda muna jin nauyin shi saboda mu amfana an gane magana so amma dai su waɗin kuma suka yi tambaya tun daga Abdullahi dan Mas'ud ya ce sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin shi ne ai da wani lokacin sun dau lokaci tambayan ba sa yi haka sai aka turo Jibril ya kai musu wannan tambayoyin na hadisi na biyu na hadisin Umar bin Khattab din nan bayna ma nahar rasul julusan inda nabi sallallahu alaihi wa sallam alaina rajulun shadid sawadi shari shadid da bayadi siyabi la yarifu wa la yara alaihi athar safari hatta darasa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam da rukubatai wada kafai alama bakala ya Muhammad akhbirni anil islam kaga ya zo shi yana musu tambayan su kuma suna sautan safai ne cike da gurin an gano magana kaga kenan ma tunda ba su tambayan ba bara a zo a tambaya musu su su karu an gane magana to akan yi manzon sallama irin wannan tambayoyi wani lokacin kuma tambayan ba su suka yi ba arna ne suka ma annabi sai Allah ya bada ansa kuma sai ya karu an gane magana a qur'ani yayi ba duka wai tsalu naka sahabbai ne suka yi ba wai tsalu naka wai tsalu naka da dama alqur'ani wani lokacin arna ne ma suka tambaya mushrikai ko kuma yahudawa su turo a tambayar amma wani lokacin sahabbai ne suke tambayar yanzu kamar wannan wai sa'alu na kanil amfani sahabbai ne suka yi suna tambayar game da ganima idan aka samu abin da ya rage din nan to ya za a yi da shi kaga wannan nasu ne wai sa'alu na kanil mahi shi ma wannan nasu ne ya salu na kane tsarin da alamin kitalin fihi yaki a cikin shi kul kitalin fihi kabirin wasaddu wani abu ne ya faru yayin zainab bintu jashin ne aka tura shi yaki kuma kaddara ta sa ana tunanin watan sabo ya kama shi kuma ya kai farmaki a wannan to kuma tun a jahiliya ba sa fada a irin waɗannan watannin an gane magana to shine da aka yi dau zafi jama'a ana ta surutu ya ce yana bin addinin annabi ibrahim wannan watanni guda hudu ba a yaki a cikin su wannan dai na inda idda ta sura inda Allah suna sarfa da suke tabbata Allah maka Allah ya maka laka sawata da bina arba'atun hurum din nan an gane sai ko da annabi sallama ya ce salatun mutawaliyatun wa wa rajab muda yace watanni guda uku a jere suke shine zulhijja zulqa'da muharram guda uku sai kuma rajab ga ita kan a gaba to kaga waɗannan watanni shine to sai suka tambaya game da hukuncin wannan an gane maganan kuwa amma irin ya tsalu na kanin sa'ata ayyana mursaha arna ne suna tambaye ka game da kiyama waye shi ne za ka tsaya a abin nan an gane magana har wannan can da ya tsalu na kan kan naka hafiyun anha an gane maganin kuwa yawa ya tsalu na kanin jibali fa kulli yasifa rabbi nasfa fa yazaru haka an safsafa la tara fi wajen wala amta an gane maganin to irin wannan tambayoyin da zaka ji alqur'ani yasalu naka suna tambayan ka yasalu naka anil jibal yasalu naka to amma kamar wannan ne yasalu naka anil ruh arna ne suka tambayan suna tambayan ka game da rai ya yasalu naka an zilkar ne ni suna tambayan ka game da wanda ya kewaye duniya shi ma arna ne suka turo su tambaya an gane magana da haka arna na yi both sides suna yi su ne munafukai ne da dama su sai dai su koma gefe guda sai ka zai ansa kuma ma'ana su zo su koma gefe guda ne su gulma to shi kuma sai Allah ya turo ma nan salama an sa sun ma ce kaza iri ne ya taziru ne ilaikum zara jatu ilaihim a ga su ba tambaya suka yi ba amma sun je gefe guda ne suna abin nan Allah ya ce in ku koma za ka sun zo suna ba da uzurin su ya halifuna billahi ma qalu ya halifuna lakum da anhum ya halifuna billahi lakum litu'ridu anhum duka Allah yana bashi ansa ne saboda za su zo su yi wannan din so wani lokaci kuma idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada uzuri ma munafikai saboda wannan al'adan nasu na yana da kunyan ya wulakanta mutum ko ya tozarta shi ko ya kunyata shi da irin da wannan kai mutum ya gwasa ne kadin nan to yi ne har ma kuma suka samu bakin magana suna aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne irin wannan suka kawo uzuri sai annabi suna ce to ba komai shi ne Allah ya ce manzo sallama an fa Allahu an kalima azinta lahu kaga nan an ba shi a hansa ne ta gefe guda ya ba su izini cewa ba sai sun je yaki ba su da uzurin da suka gabatar mishi abin da zahiri uzurin yake nunawa uzuri ne na rashin lafiya ko abu mai kama da wannan amma a karkashin kasa ba haka bane an gane magana hatta ya tabayyana kalladina sadaku to mu koma can tambayan kenan mara amfani ne wanda qur'ani hana cikin suratul maida ko tambaya mai amfani kuma shi wannan ba matsala shi ma dai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaka hana yace fala tabasu anha shine mutum ya je tambayan abin da shi ma ba zai amfana da shi ba yanzu kaga Abdullahi dan Mas'ud da ya mana wannan tambaya ai kaga za mu karu ai da yace na tambaye shi ayu al'amalu ahabu ila Allah azza wa jalla aiki gaba ɗaya wanne ne Allah ya fi so to akwai abin da suke cewa malamai ne wani lokacin annabi sallama yana kallon su abin da ake ce musu shine yanayi an gane maganar kuwa gurin da aka tambaya wanne abu aka fi bukata a ga yanzu nan Abdullahi dan Mas'ud ya ce ma annabi sallama a ayyuka wanne Allah ya fi so ko na'am to ga kuma Aisha radiyallahu anha shi kaga ya ce as-salatu ala waqtiha anan ko hadisi yana cikin Bukhari da Muslim ko to kuma ga Aisha radiyallahu anha ta ce ahabul amalu ila Allah ma adu masahibu wa in qalla ku ji kalman fa yace ayyul a'mali ahabbu ila Allah ji Abdullahi dan Mas'ud yace a ayyuka gaba ɗaya wanne ne Allah ya fi so sai annabi ce ne as-salatu ala waqtiha yin sallah a lokacin ta an gane magana to ga kuma matan shi Aisha radiyallahu anha ta kace tuka da warara ba tuka da warara bari abinda suke cewa shine bukatan abin a lokacin sai annabi ya fifita wani akan wani an gane magana kaga ai ta ce ne aikin da Allah ya fi so ita nata ahabbul amal ila Allah ma adwa masahibuhu wa in kalla aikin da Allah ya fi so shine wanda mutum ya dawoma yana yi komai kankantar sa kaga ai bace a salata lawa kake ba ku gane magana to wannan bukatuwan ake kallo shi yasa wani lokaci zaka ji ba sa ya ce kaza yana nufin kaza ya san yaran da yake yasa wani lokaci idan ba ka san dalilin da yasa manzo Allah ya magana ba kar ka je ka ta gaddama da kai ana ta dambe an gane maganan kuwa yanzu misali kamar ka tashi ta yake cewa ai manzo Allah sallama ya ce idan ka tashi za a gabatar da limami wanda ya fi hada alqur'ani to kaga idan ka faɗi wannan haka hadisin yake da gaske haka ne amma waɗancan alarammomin da waɗannan alarammomin ɗaya ne kun gane magana su waɗancan alaran momin in ka ji alaran man alaran man ne ciki da waje qur'anin ya santa kun gane magana to idan ka zo kana so dole su kai fada da wannan shi kuma yanzu alaran man ne yanzu mafi yawanci shine lafazin ya iya furtawa da makarij da rubu da sifat in ka kace shi da zaka yi da bindiga ba zai fassara maka ayoyi da dama na alqur'ani ba balle ya faɗa maka menene suke kunshe da shi kun gane magana to kaga in ka dauki magana manzon sallama da yace a gabatar da wanda ya fi haddan alkur'ani a zahiri haddan wani yana da ashirin shi kuma kila limamin yana da biyar wane za ga batara ciki mai ashirin ko to ga zahirin hadisin kenan ko to a gefe guda kuma mai biyar din ya san ashirin din shi kuma mana da za ka karanta mai dai fassara maka ya maka bayanin abin da ayoyin suke kunshe da shi amma fa ba shi da ashirin shi yana da nawa biyar to kaga in ka kalli zahirin hadisin sai ka je yawo ka je ka je komai harfa kila ma bai san kan kabali da badin ba sosai to kaga sallah ta rikice kuma a biya Allah ya sa mu dace mana kana bukatun ka san me yasa annabi ya faɗi wannan to wannan shi kuma wani karatu ne mai zaman kanshi abul amalu illallahi a wannan na da ya tambaye shi ayyala a habu ilallahi ko azza wa jalla wancan na aisha radiyallahu anha ne kawai sai ya ce salatu ala waqtiha in sallah a lokacinta an gane maganan shi ta wani lokacin kuma sai ka ji Allah subhanahu wataala a hadisi manzo Allah yake cewa abin da Allah baya so kaga nan abin da yake so ne na yi ko to amma kuma kaga wancan kuma hadisi manzo Allah sallama cewa ya inna Allah ta'ala ya zaru Allah yana kishi kaga abin da bai so kenan an gane maganan hadisi ne ingantacce wa ghairatullah shi kuma kishin Allah madaukakin sarki ne an yati al-mar'u abinda Allah baya so shine bawa ya je aikata ma haramun Allah abinda Allah ya haramta ya je aikata to shi kuma Allah yana jin kaushin wannan aikin da bawa yake yi tare da fa yana yafe mishi kuma an gane magana abin yayi haka ko shi Allah baya son aikin amma kuma idan bawa ya tuba kuma yana duba mishi kai yadda yake farin ciki ya fi farin cikin mutumin da ya shiga ni a tsakiyar daji ya ma haƙura cewa ya mutu ma kawai yanzu dai shi tashi ta zo amma sai ga dabban Allah ya kawo ta a dogon hadisin nan to dan bawa ya ce ma Allah na tuba na komo gare ka to shi Allah dadin da yake ji ya fi na wanda ya shiga wannan niyasan amma yaran ka na yanzu amma shi wancan ba shi annabi sallama ya kai ba a ce mutum ya fada hannun yanki da nasi ya ma hakura gaba daya gaba daya ma kawai dai yanzu shi baya cikin list din wanda za su rayu an gane magana sai Allah ya kawo mishi mafuta lokaci daya sai ya fita kaga wannan yana cikin farin ciki amma shi nan zan salama ya ce mutum ne matafi a tsakiyar daji da ihun ka banza barin ka yafi ihun ka banza barin ka yafi dajin ba gari gabar da yamma kudu da arewa yana akan dabban sai ta tutu ta fadar da shi ta ruga da gudu abincin shi da abin shan shi kusurin gaba ɗaya duka yana kai ne ya neme ta kudu da arewa gabar da yamma sama da ƙasa bai ganta ba dajin ihun ka banza ne ma ba ma ko ta kai ya koma gefen bishiya ya haƙura ya tabbatar kawai kwanan shi ya ƙare can yana zaune yana jiran mutuwan kenan ko sai ya gara kuma ta zo kusa da shi bara ya kama igiyan ya tabbatar kawai da mafarki ne yake ya tabbatar ya kama ya ji jiga ya ji ita ce kuma da abincin a gaba a baya sai ce Allah kai ne bawa na ni ne Allah ku ji abin da ya faɗa shi hadisin manzo Allah ne fa sallallahu alaihi wa sallama Allahu ashaddu bi tawbati al-abdi ba min ahadikum kana ala ba'irillah fanfalatat minhu fa ayata minha fastadalla tahta shajara an gano magana yace Allah kai ne bawon ni ne Allah annabi yace yayi kuskure saboda sabon farin ciki ka san ko dai karka tambayi farin cikin to wannan daɗin da wannan bawan ya ji Allah ya fi shi farin ciki idan bawa ya komo to ya za kwatanta kai kai ƙarin sanagowa to amma kuma Allah baya son sabon Allah an gane maganan to kenan ya za yi kenan yana son a komo ba kuma ya so a mene kenan har can da ya ba da garanti cewa ƙananan zunubai yana yafewa ya ce idan manyan an bari ne ya yi an gane magana su shine irin wannan da kullun zamiyan kafa bawa yayi sai koma ga Allah to shine Allah yana son shi sosai amma wanda yake je dawo ya je dawo shi wannan shi kuma galibi yana kira ma kan ruwan da ba zai fita bane kawai saboda sai ya koma yana yi sannan a karɓa nan kuma abin da bawa ya mutu akai shi Allah yake yi ki sabi Allah ya sa mu gyara na to shine yace azza wa jalla yake na farkon shine as-salatu ala waqtiha yasa manzo Allah sallallahu lokacin ko damuwa yayi lokacin sallah yana yace ce bilal kira mana sallah mu huta shi ma'ana yakan samu ɗaya da kewa ne in yana gani da Allah maɗaukakin sarki yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk halin da yake ciki sai yayi ma sallah a lokacin ta ko me ake ciki mun yi bayani a satin da ya gabata ko in dai har ana yaki kai akwai yakin da suka je wancan ba wancan satin ne bayanin cewa ana kan yakin aka raba rundina biyu ba wasu suka ja bikin suka je suka ba da raka'a ɗaya tare da sayyidi mujudi raka'a ɗayan kuma suka tashi suka ci ko da kansu na'am su sannan suka zo suka karɓi waɗancan da dubara su kuma suka koma suka je kaka tambaye ni maganan alula sallan aka ba da ita kun gane maganan kuwa ma'ana in ta gagara gaba ɗaya ka gana da shi ba komai na san dai dole ka yadda cewa janaba na daga cikin abin da ake kyama na'am to amma yace tun da lokaci zai tafi kuma ga laruran da kake ciki baka da lafiya taba ruwa zai maka wala yace ba ka ka gana da ruwa komai ai da janaban a jijai timon a baya dauke janaba still mutum yana nan da janaba sai ya nemi ruwa ya nemi amma saboda lokaci ya hadari yace kai idan ka waiga ka waiga ka baka da kaya ko lokacin sallah zai fita ka kulla kofa kawai kai sallan ka haka tsalala shi lokacin shi yake da muhimmanci inna salata kana da kitaban mafuta kuma a bambanta tsakanin fitan lokaci da kuma jam'i an gane magana jam'i ta kubuce ma mutum wannan falalar shi daban lokacin sallah ya fita bai yi ba shi kuma wannan hukuncin shi daban an gane magana dan kuma kar mutum ya rikice kuma bai samu jam'i bai ce ya shiga uku a'a wani falala ne ka rasa amma kuma wancan magana uku ba ta fita kuma ba ta yi Allah ya samu dace falala ne aka rasa da aka jam'i in an rasa lokacin sallah still yana nan wannan baka da matsala game da wancan maganganu da malamai suka yi na maganar ramuwa neman gafara za ka yi koko za ka rama ta ne a shigar da ita an gane magana tunda ai ki ba za ka samu hadisin manzo Allah sallama ne ya rama sallah ba shi so balle ka ce to ai ga annabi ya rama sallah a ko na ranar da suka yi kaddak da ya ce Allah ya cika cikin su da wuta sun shigaltar da mu game da sallar musu salatul asri ai ya faɗi wannan an rike mishi ita ai ga wancan annabin da ya je yaƙi shi ma a lokacin sallah la'asar ta rana za ta fara ya ce Allah ke ma rana umarni ake baki ni ma annabin kenan ya ce ni ma umarni ake bani aiki duka muke ma Allah Allah ka rike ta har mai nasara a yakin kuma Allah ya rike mishi ranan ya ka gama yakin ya tara gani mai mu ije ragutan ta zo bata ɗauka ba saboda dalilin da yi wannan algushu kashi dai bayan an dawo da kayan da aka sata wutan ta zo ta ka kona misali din da yana shi ne kaga shi ya rike mishi rana da haka jiya nan bai ramuwa ba irin wannan da kake nufi kai shi dai ya bada adireshin cewa idan mutum ya manta ko kuma tsakanin shi da Allah ya manta an gane magana da su waɗannan garanti duk sanda suka yi sallan za a shigar da ita ne kamar a lokacin suka yi sallah ba fa maganin jam'i ake ba ya bada faralin shi an tura ta yanzu misali mutum da ya sallar la'asar a yanzu a gaga lokacin la'asar ya wuce an gane magana to sai zama bacci ne ya kwashe shi sai ya farka irin wannan lokacin sai ya la'asar to daidai yake da wanda ya la'asar a lokacin ta ba fa maganan jambi ake yi ba kun gane maganan kuwa kaga in ya gama sai ya magariban shi til yana na da lokacin shayi ko Allah ya sa mu dace to shine aikin da Allah ya fi so shine da lokacin sallah yayi bawa ya kokari ya tashi ya bada ita ai na wa alaikum salam lokacin sallah a zahar yin lokacin yin sallah eh za mu zo shi kuma wannan babu insha Allah ta'ala wani ce to ai da ya kamata a faɗa ne shi mai halar ya riga ya raba a yi ce akwai mukutari akwai kuma daruri akwai zababban wanda an so to wannan ijtihadin su ne na malamai an gane maganar ko ko kuma Allah ya saka musu da alkhairi da haka in zo zamu ne da lokacin ta ya shiga mutum ya bada ita kawai an gane magana ya gurgana yin jinkiri kuma wannan wani larura ne sannan kuma galibi uzun da muke gabatarwa a matsayin uzuri ne wanda ke sa muke ramuwan sallah ba ba uzuri ba ne ko kwanaki wani dan uwa yana cewa to ya kamata mata musu ko yau ma bai samu zuwa ba mala awwal ko ana musu karatu gaskiya asabar ina yi bayan sallah azhar ina musu umdatul akam wannan kenan sannan kuma ranar lahadi masu fi ina umdatul hakam masu ɗaliban sannan kuma ranar litini muna yin riyadus salihina da su da rana sannan sai kuma ranar talata muna yi laraba ne yau ba mu da wannan dare sauraron kuwa yana ɗan musa aiko to shi ne har wata take cewa ita fahimci mu da yake galibi ba a gaji yin sallah a gona ba mutum zai je gona ba zai je da ruwa na lula ba ma yana da ruwan sha haka ne ya ko yawa da haka zai je gama ya dawo can la'asar can tsakaniya ne wuni ne a gona zai dawo gida ya ta shigar da sallolin so kaga da kuma wanda aka buɗe ido da yin sallah a gona ne me a ciki ta mai bambanci ba ya ce waje ilal liyal ardu masjidan wa tahuran mun karanta nan ba cikin wannan da ya ce waje ta kamsa lam yutahunna nabiyan qabli da surti barrada masrat sahar ko ya ce wa kan nabi ba su ila qawmi bughdisu ila nasi amma wa ilal liyal ghanaim ko waje ilal liyal ardu masjidan wa tahuran ko to ai a ciki akwai ai mu da aka yi mana wannan an buɗa mana an ba mu kyauta kirista ne in yi bauta wani gurin da ba sai su ba wahala yayi amma kai duk inda ka samu kawai bugata in ba ruwa buga kasan shigar da ita za a karba kawai da almuhimu ka iya sallan to shi ne tace ta kaga da yake babu ido ba wannan amsa ne na magana da shi mala wala yace ya kamata su ma ana musu mene to shi ne sai na kawo wannan cewa ma'ana su sun fahimci cewa mazajen su da dama sukan je gona wani ya wuni a za da lasar din ya zo sai shigar da ita tare da cewa akwai maganan malamai tun da idan rana ba ta faɗa ba ne suna ganin har yanzu still azhar din ma ba ta gama fita ba an gane magana yanzu ba ka kira maganar la'asar ba ne na san me nake faɗa Allah ya sa mu dace za ku ma littafin fiqh ne so eh wa alaikum salam Wannan kamar matafi wanda yake yana cikin mota ne eh a jihar yayi eh ne ba bai tsaya ba shi yana cikin bakin da ba ruwan karwata eh har kuma da asar sau eh bai samu damar yin a jihar ɗin ba.
eh To, Ya zai yi kenan.
zai hada su ne shi wannan ba shi da matsala annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin nafila ne akan dabba amma baya farilla akan dabba kun dan jaye go da haka shi da yaje ya hada azhar da la'asar normal ne ba shi da matsala ai da yanzu misali mutum zaka hawo mota sai ka lissafa ka ga mai motar nan ba zai tsaya ba fa ko kuma a je a shiga wani karatun kuma a iya yi aiko ka lissafa ka ga gashi azhar ta kusa ko ta yi kuma mutumin nan ba lalai ne ya tsaya ba sai magariba kira shi saboda lissafin shi kayan yake so ya je ije ko sai ka hada azhar ɗinka da la'asar kaga la'asar fa bai yi fa kaga ka haɗin ka ma'ana ba ka shigar da su kenan da haka distancing da wancan shi ma na ya dai ɗan gane na shi ai Eh, a shi kuma wancan ya ɗan fahimci na shi ai tun da kana ai ta dublin ko shi wancan na maganar lokaci za mu yi bayani insha Allah ba muna karatun Isma'il ba na.
bangaren fikihu ko ai kaman ajiya ne bayani nake cewa maganar ahlul baiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam shekaran jiya banda kaddaran nan na so in hada saboda tunda ai muna wal kunutu ko mun kama wal kunutu zaka ji wa salatu ala nabi allahumma salli ala muhammad sai ya ce me ma wa ala ali ba maganar ali ba kenan to kaga komi a yi shi a wurin shi yafi ai ko abin da suke ce mu shine babun adalci to amma tambaya ne ai nashin wancan zamu ya cikin yin shimawi za a kwance komai da komai aukatu da daruratu da sauransu insha Allah kai kuma naka ya hada sallan azhar din shi da la'asar ba matsala shigar da ita annabi yana yin nafila akan dabba amma baya farilla hadisi ne cikin bukhari da muslim na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am eh eh a daji eh gaskiya ne eh eh gaskiya ne ya gama cire rai ya haƙura wan shi na shi ta ƙari eh kuma Allah shi ko cikin ikon shi eh sai ga shi wannan rakuman ta zo kusa da shi eh har yana mamaki haka ne amma gobe da shi ya tabbi da har da ya tabbata eh gaskiya ne rakuman da ta zo eh to jin da haka da shi wata magana ce Allah kai ne eh bawan bawa ni ne Allah eh to wannan magana da yi eh amma an ga ta addini eh ya wannan magana da yake annabi ya bada ansa ai yace a kafa a cikin hadisin kenan a kafa min shiddatul far'i ya yi kuskure saboda tsaban farin ciki to wannan ba za a kama shi da shi ba la tu akhizna in nasina yace a khata'a kun ji kun ji lafazin ayi ko Ak- annabi yace a khata'a ni shiddatul farahi yace mutumin ba na kake ba labari ba yace mutumin yayi kuskure saboda daɗi da yaji an gane magana to shi na tambayan yanzu wannan lafazin da ya tunda ya babaro ta girma tanko ya ce ma mai duka shine bawa shi kuma shine oga kun gane magana eh a shine sai annabi salma ya ce kaga yayi kuskure saboda tsabar farin ciki shi ya kuskure ne to ya musulunci ba a kama mutum da kuskure rabbana la tu'akhidna in nasina da kuma wata hadisin da manzo Allah ya ce an dauke ma al'umma himantuwa da tilastawa da kuskure da haka idan mutum ya ba mistake ba ma a rubuta ba yi mistake fa na dan Allah abin da yasa saboda halin mu ne aiko Allah ya ba mu ikon gyara ka gane magana da aka kuskuren shi wannan ba ma a lissafi da bari a rubuta mai zunubi bai kyauta ba wai a shi ya wannan kawai annabi ya kawo ne a babin cewa farin cikin Allah na'am to to na'am eh
wajen karatun suna wajen kan majalawa eh yawancin madara suna karanta eh to misali na kamar ba wani gwamnati tsakanin mutum sallah da wannan eh ka dan ɗaukar wani lokacin da na je joga aka yi ta buga ta abin da ta tafi fikiyu ka gane magana mafi yawanci na malikiya a nan ne galibi suka samu hukuncin ka dan jaye ko yawa za ka ji yana cewa in ko in kan muje risala ba muna tafi ba cikin muna mun faro mun dan cire adadi ne saboda galibi duk yawancin mu yan islamiyya ne sai dai ba a yi sauka ba ne ko da mutum ya dan girma kawai sai ya fita da kanshi kawai haka ne ai ko su gina sai muka ce to mu fara da ismawi da haka anan ne suka samu gaskiya lokacin da aka je misali kaga wata hadisin da ke cikin bukhari da muslim din nan sallu kamar ayati muni ku sallah irin yadda ku gani ke kaga bai raba tsakanin maza da mata ba su malaman fiqh musamman na malikiya su ne suka ce malami da ambata al'aura ne da sauransu Ka- kaji yadda suka samu shi shi to galibi kuma magabatan mu a fiqhun a suke kai sai su dora matan a kai cewa ba sai ta daga murya ba da sauransu ka gane magana in muka je kamar sala ma za ka ji ya ce ita mace ba ne ta daga murya ba in ta daga ba laifi bane kamar ikama da sauransu mu fi haƙi ha haka an gane magana na kira littafi ai ko in dai ko kana Najeriya ne risala ai ta ishe ka ko wane farfeso ake maganan manya ake maganan yara Allah ya samu dace su shine to kaji dalilin da su suka kaba to kuma idan da kwai dalili eh, Allah ta'ala alam kaga ba za ka tura shi da wuri ba amma dai gaskiya zahirin shine wanda maganar salama ya ce su bayyana ne a lokacin ina fada a toga nake cewa mace fa tana cikin gida ka zo wucewa kana waje kana jin muryanta ba haka bane wasu da yawan mata haka zaka ji ba fada ake ba ba komai ba kawai labari ne ta daɗi amma kana bajan gida kana jin mene babu wanda ya sata kawai ita da ƙarfi take ta magananta amma idan ta zo ta yi sallah to shi fa muryar mace al'aura ne wato al'auran yana tashi ne a daki lokacin da za a gana da wani kun gane maganar kuwa in al'auran ne wani ne ya sa nan waje da yake jin muryan al'aura kuma bata damu ba amma yanzu kuma tana rufe al'aura ta rufe al'aura na jiki tana rufe al'aura na murya shi ma haka ne ko to shine Allah ya sa mu dace da haka gaskiyar magana bayyana karatu dace kawai to amma shi ma ta din turga ga san da wurin mak- mak- makama kaga ba zai yi ka ture shi tashi guda ba Allah ya samu dace saboda wani lokacin wasu kan jawo sai su rufe aikin malama wani lokacin kuma idan karatun mutum ya kai in gana magana sai kuma ya rena kanshi a ku gane ba in kana bibiyan malaman nan mafi yawanci lokacin da suke bada fatawa suna matasa da bakin gashi na gemu kun gane magana kalan fatawan ba irin ta ne suke bayarwa ba bayan furfura ya zo in yake faɗa maka mafi yawancinsu saboda mene ƙara karatunka ƙara buɗewan idonka sai matsala ce misali ta addini sai ka zo sai ka karanta zirinka an dai gana hausan da nake nufi ko iya inda ka ka zalika mablaguhum minal mene minal ilmi iya abin da ka zo ka ka daki kana ta faɗa da kai rannan kuma sai wani malami ne ƙila ka kafe mishi shine hujjar naka ko shikenan sai can gaba kuma sai karanta cikin malaman da ka yadda da su a malaman musulunci shekara dubu baya wani yana da fahimta kishiyan wannan kuma ya kawo hujjojin da ka gamsu da su to yanzu haka yi da wancan ku gane ba a lokacin iya ilimin ka na can a haka sai aka yi ta faɗa da kai aifata wa har da zage-zage da waye da waye sai yanzu da ilimin naka ya uh, girma sai ka gano wancan fata wanda take malikiya ita ce daidai din kuma saboda hujjojin ta sun fi karfi yanzu zaka dawo ne ka warware wancan fata wanda naka
na kuma wani na ba ba ta zo Eh.
a cikin ba, amma ni duka kan hukuncin dai mutum ya san hukunci ka samu hukunci eh an samu sauki to yanzu wancan din fa da aka dora mutane yawa na ɗora mutane a kai ba shi ka gane maganar kuwa to shi kuma a dawo a faɗa ma mabiya to ya fi komai wahala da kake gani shi yawwa Allah ya sa mu dace to shi yasa wani lokacin galibi mutum dole ya rinka takalar nan ba ku gane abin da nake nufi ba fa wani lokacin wasu eh, tunda misali Najeriya ba za dawo mu Najeriya a shekara misali hamsin sittin baya zuwa ɗari haka galibi duk wasu littattafai da dama balikiyin kawai ake yawanci wasu ɗaiɗaiku ne masu karanta bukari da musulmi haka kawai in ka faro daga ƙasa za ka haura har zuwa mukutasar kenan ko to ai gagalu fatawan malikiya ne a ciki a kwance an gane magana wajen wannan fatawan kuma su ba za su dora ka akai ba su waɗannan malaman an gane magana to da aka zo galibi musamman shekara kusan zamu ce talatin zuwa haka ana ta shiga irin jami'atul islam na saudiya kun gane magana mazhabin su kuma na hauna bila ne su suke bi in kana maganar mazhaba ne an gane magana so zai kuma ka zaka mutum zai samu farfesus daban-daban daga garuruwa daban-daban da fikira daban-daban an dai gane me nake nufi ai ko to kaga kuma ɗalibi yana tasirantuwa da ne malamin shi to sai zama misali irin waɗannan zai ga ana zuwa da abin nan ba wai haramun bane fa abin da ake zuwa da shi to wani malamin din yazo zai da ya tsaya tare da ya fahimci hujjan da su malikiyan suke a kai kuma akwai dalili da yake tabbata a kai an gane magana sai ya zo a ce a kawar da wancan sai a yi mene a yi nashi shi sabo da ya kawo kenan kun gane magana in ka tambaye shi zai ce maka ai ga hadisi kamar rana da azhar da aka zuba za su bi maganan wani mutum ba shi kuma wannan matsala din tuntuni ibnu taymiya ya riga ya kwance ta a littafin shi raful malam an la'immatul alam sunan littafin ne na faɗa maka ka kai kaman girman wannan umdatul akam din fassarar shi da Hausa shine ɗauke zargi daga waɗannan jagororin da duniya ta san su din nan guda hudu na san ki girme shi ma ibnu taymiya kari shi da zuwa bakwai shi me wannan littafin ya girme ibnu taymiya a zargani al-maqdisi ba ya girme ibnu taymiya shi shi sun yi rayuwa ne da shi da abdulkadiri mai kadiriya an gane magana da aka shi mai kadiriya bawan Allah ne wali cikin auliya uba in kana neman bayan Allah to yana cikin su gaskiya abokin karatun wannan ne mai wannan littafin da aka ta hauri shekara 800 rubuta ta ita ana dai ta hauri ne har aka kawo inji kenan ko to mu koma wancan magana misali sai ya zo sai ya kafa mutane akai sai binciken shi ya kai shi zuwa ga kun gane maganin kuwa ya kai zuwa ga cewa hujjan da malikiya suka kafa akan wancan matsala ɗin hujjan shi ya mafi ƙarfi tunda ai hadisin da ya zo ya kawo ai dole akwai sharhin malamai akan shi ko misali in bukhari ne ka karanta akwai risbatul bari akwai nusum da turqari duka sharhi ne na magabata wancan ibn ibn hajar al-asqalani mai gulugul marayi to sai daga baya karatun nashi ya faɗa da sai ya gano cewa wancan fata wanda ya ka dora akan fahimtar shi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin bukhari da muslim yin muslim irin sharhin nawawi haka da sauransu ya ka fahimci cewa hujjan da su suka kafa hujja suka bada fatawa a littafin su tafi ta karfi mun gane magana tunda ai sun suna da hujja ko to ya zai yi inda na faɗa muku matsala ɗaya ne a shari'ar musulunci wanda za ka samu kowane malami ya sallama na'am yanzu kamar misali ka ɗauki wannan matsala ta asiri ai malaman suna mafi yawanci kusan za ka iya cewa 90 something percent sun yadda cewa akwai asiri kuma an- an yi tara tasiri da izinin Allah ko to akwai kuma ɗaiɗai kuma malaman da suka ce ba wani asiri kawai kuma malaman sunna ne kun gane maganan kuma suna jan ka sallah kuma kana bin su in ka je da nisa ga Dr. Ahmad Abubakar Gumi nan kasan dai ko Gumi ne uban izala na'am ba dan izala ba uban izalan ne shi inda wanda ya kafa izalan dalibin shi ne Sheikh Ismail Idris Allah ya ji kansu to mu sha shi ne gashi nan da rai shi bai yadda ai wai asiri wai amma wani asiri wai ta kama wai an yi mishi asiri ta hauce ta asiri bai yadda ba akan ta yake har yanzu har yanzu ba san gobe ba bai da kuma aljani na shiga jikin mutum ya shiga jikin mutum ya hara hauka ko wani waso ba bai da ba karka ce za ka karanta miki hadisin na nashi radiyallahu anha an ka gama zai ce maka hadisi ne ahad hadisi yana cikin bukari ba ka gane maganin kuwa ka san ko dai kamar rana ne da azhar kenan go wai ina kawo ma da irin wannan masail din kun gane magana ikana ijewa ka gama hadisin kuma a sau kitabun mai imamun nawawi ya fada mai riyadu salih min kalam sayyidul mursalin yace a sau kitabun bare kitabullahi bukhari in dai littafi ne bayan alqur'ani ba aqidan ahlus sunna shine sahih bukhari shine number 1 to amma yana cikin bukhari kuma Aisha ta bada labari kuma bai sai karyata ta ba amma sai ce hadisi ne a ma'ana ingantacce ne amma bai kai tawatur ba menene tawatur shine a samu kamar sahabbai 30 ce duka sun ji su ma tabi'ai 30 ce suka ji zuwa sama haka ruwan shi ne tawatar karshen inganci ke wai dole sai da shi ne za ka bauta sannan a tabbatar miki da mene asiri da ta ce annabi an miki asiri da bidu bin al'asami da yahudi ko to shi ka to kaga na kawo ma ne wannan karkaje da nisa to kaga da irin waɗannan masailin ai ana shigo da su Najeriya ba haka bane kaga halin suna galibi sun tafi akan cewa aljani na shiga jikin mutum har ma kaga yayi tasiri kuma yanzu kama misali wata da na marukuya kwanan na haka ita idan tana aljanu suka tashi wallahi baka tambaye ni rantsuwa ba inyamuranci suke yi kuma ita bata inyamuranci ba ko kaɗan to me ya faru mun gane magana in ka ce a kila buje buje ne a je a nemo psychiatric a a hada mata magunguna a ba asibitin mahaukata ko to shi another language da take iya furtawa lokacin da aljanu suke jikin ta ina ta samu yi kun gane magana in suka tafi ba za ta ta ma a ce ma'ana ba za ta iya ba ta yin yamurancin ba amma kuma yanzu duka za ka tana har da faɗanta in ta saba da ce mu kai ba ka jin yare ne ita aljanan kenan ba to ni na jin yamuranci ne to misali din shi ina so dai ka gane yanzu misali wannan confusion din ma'ana rudin kwakwalwa ne yanzu wannan kuma sai ya samu ansan da ya baka ga ita ba haushiya ce in kuma suka tashi ita aljanin mace ce za ta rinka inyamuranci inyamuranci sosai normal to in ka ce misali ba wani abu ne ya shiga jikin yake causing din problem ba ko to me ya kawo yaran wannan yaran da take take ita yanzu to amma misali ina dai kawo ma ne kawai irin wannan abin nan kuma shi yanzu iya imanin shi shine naki ne daidai kai naka bata ne da kai da asiri akwai shi kun gane magana ya duk kuma wannan ayin da za ka rafta mishi yana tafsirin ramadan ake kawo ka sani ai yawwa duka zai maka tawilin shi cewa ba haka bane ya kawo ije maka shi ya wuce kuma ai ahli sunna ne ko na'am to shine da da galibi kawai shi yasa wani lokacin idan ka zo maganganun malaman fikin ilimin ilimin ka bai kai ba wanda kuma ila ka fahimci gaskiyar magana nan suna bane tunda su waɗin kuma still an samu wasu malaman nasu cikin malaman malikiyya da da nafila da shafi'iyya da wane ne wanda kuma san zuciya ya shige su to kuma wannan kaga wani abu ne daban mana akwai yadda misali yanzu bara ku yi hakuri ai akwai a cikin izala akwai wanda in dai ka fita daga malikiya ko me ka kawo musu ba za su yi aiki da shi ba an gane magana ko me ka kawo musu ba hadisi ba sai dai annabin ne kawai na ganin ya dawo ya ka taba su ya ce ni ne na ce to kira sannan za su yadda amma su suna da'irar malikiya to kuma wannan za ka yi da su su kuma ku gane magana to su kuma a lokacin malakiyan an samu wasu shekaru su kuma wasu sun zama irin dakarun kare malikiya ne da haka idan maliku ya ce ko da fatawan ya kishiyanci na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su kuma sai sun kare na malikiya ko da da hadisi da ifi kun gane magana to ga irin waɗannan su kuma sun kawo mene tare da shi kuma ibnu taymiya a wannan littafin da littafin na rabbul malam kun mun fita da yawa fa an gane magana ana la'imat al'alam dauke zargi daga jagororin nan yace wani lokacin hadisi ne zai zo musu su ba su yarda da ingancin shi ba da haka shi ba zai fasa fatawan shi saboda hadisin da bai inganta ba kun gane magana tun maluku shi galibi inda iraki ne za su huka kamar da hadisi saboda tsiyan nan nasu da sauransu shi ba zai inganta ba zai yarda da shi bane to kaga hujjar shi da ya tsaya a kai kenan to sai bayyana misali bayan shekaru kuma cewa hadisin duk inda ake auna hadisi ingantacce ya tabbata kaga ga zaka yi aiki da shi ka ije wancan an gane magana to wasu kuma yan mutum malikiya ne to amma bin yasa ga nake balance shine wani lokacin sai an daddage an yi ta fada an gama fadan kuma binciken mutum ya kai mishi hujjar da waɗancan suke akai kuma gaskiya ne kuma shine mafita to kaga an sake mene kenan ba ku gane ba da ya karyata su ya gama kushe su kun gane magana cewa wannan duka ba hujja waye waye to sai kuma ilimin shi ya kai cewa da mene ba na mantawa shekarun da dan dadewa gaskiya lokacin yana islamiyya wani bawan Allah haka sai yake ce min ai abin da ka bayar shine naka ni da nake maka magana abin da ka bayar shine naka wanda ka cin kashi za ka yi na ce kai wanda na cin dai shine nawa amma ba wani kuma sai ka ce shine nawa da ya ga lokacin karatu na ne bai kai ba tun daga manzan sallama ya ce ma'ashirar jallawa na naman ya sauran ta ce cin yaɗe ne sauran bai ce to kin ga shine namu wannan ko za mu ci mai kashi shi to kaga ai ni na ba da ne akan abin da ni na sani kawai abin da na sa a baki na na na ci to shine nawa kun gane magana to lokacin misali na gama fada kuma sai sai naka kushe misali a ce duk ilimi ne yake magana haka su kaga daga baya fa sai bayyana mun ga manzala sallama sallallahu alaihi wasallam yayi magana kai Allah ya sa mu dace mu koma hadisin abbo ayyul amalu habu ila Allah wannan an san ka ya fito ko kuskure akai kuma Allah ya yafe mishi shi na'am wa alaikum salam wa rahmatullah kamar yadda babu da muke ciki na'am yanzu a game da hada sallah eh kamar kaduna zuwa nan yanzu minti arba'in da biyar zuwa wani zai iya ɗaukar mu eh idan na tafi kaduna karfe biyu ta yi eh sallah a zafin sani eh kuma zai yi zai sallah a zafin ke dawo a nan kan yanzu da aka gana zuwa karfe biyu eh zan kawo na karfe hudu ne ba mm zai iya haɗa sallah a zafin da lasar eh za ka iya haɗawa tunda baka da tabbas ka gane maganin shi wannan an gina shi ne akan baka da tabbas duk da kai lissafin kuma kana iya tasowa motar ta lalace kun gane maganin eh kamar wancan ne da yace to misali mutum sallah ne ta kubuce mishi a ka- a- a can inda kasar ta kama shi in ya dawo gida zai yi. har jama'a aka dan abin nan ko da aka bada fatawa cewa zai kasar shi ne in ya ga dama in ya ga dama kuma ya cika sallah wasu daga na to me ya kawo kasar kuma ana gida kun gane magana shi ya yana rama kuma wata ta kubuce mishi a kasar ne tare da kuma da aka faɗa ɗayan kuma an yadda cewa ni ne na kan rasa sallah lokacin ta ya kubuce min a nan gida a zahar misali sai na je kaduna zan rama sallah a zahar duk kowa yadda zan yi hudu ne fa an gane magana to amma kuma ta kubuce min a kaduna kuma ba da ma yi biyu saboda mene na dawo gida a to shi ma wancan nan guwa ne ai Allah ya samu dace to shine abu al-amal ila asara bi yadihi ila dar abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala sa'atu nabi ay al-amal habu ila Allah yace shine yin sallah a lokacin ta kenan ko shi yasa galibi barin sallah da muke lokacin ta yana gucewa nan dai Allah da ya karbe ya gafarta mana qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ay sai nace me ke bi masa qala yace birrul walidaini to mun yi ta bayani akan birrul walidaini sai dai kawai munasaba kawai dai ina faɗa maka in somari kawai a takaice duk abin da ba farilla bane eh, hakkin iyaye ya hau kawai kawai karke shi haka na na wa alaikum salam an dai gane ai ko ya dunkule shi da hakkin da ba bai kai farilla ba to iyaye suna hawan kan shi hakkin su ita bayan naka to sai ai bayani yau malam kaman ah, yanayin al'adar na hausawa eh eh iyaye za ka ji ana yawan cewa mutum ya rabu da iyayen shi lafiya ko dai wani abu ba da haka eh to sai malamai na biyu suke cewa eh ko da mutum iyayen shi sun rasu eh
da bukatar ya ci gaba da kyautata ma waɗanda ah, makusantan eh iyayen hadisin manzon Allah ne ko da sallallahu alaihi wasallam yana da yana da iyayen za su ga iyayen haka ne misali mutumin da ba su rabu lafiya ba dai mutane eh eh
idan ya zo ya kyauta wa waɗannan mutanen eh hakan zai iya tasiri a kan rashin rabuwar shi a lafiya shi wanda ya samu wannan matsalan kawai zai ci gaba da istighfari ne yana roƙo Allah yana tuba ka gane maganan kuwa yawwa oyi misali ba ana so a recovery ba ne Allah ya samu dace a dawo da abin da ya ka riga ya kubuce to za mu dawo da maganan mu na ɗazuko hakkin da bai kai farilla ba iyaye sun hau kawai ma'ana abin da nake nufi kaga sallan azahar la'azar magarba ya shafar lannan guda biyar wakinsu bai kai ba su su wakinsu yana ƙasa da wannan ne da misali su sai kara yi to wannan za a lallashe su ne sai suka kiyarda to sai a yi sallan kuma kun gane maganin kuwa misali ba akwai azumin ramadana ba wanda ake yi wata ɗaya dai a shekara to hakkin Allah ya fi ƙarfin wannan sai sai kara azumin ramadana za a lallashe su ne na'am sai suka kiyarda to sai azumin ramadana ko suna kallo ko me za su yi sai dai su yi. ba akwai zakka ba wannan hakkin Allah ne da ya ce a cire da dukiya sai uban ya ce ba sai kai zakkan ba kuna gane maganan kuwa a matsayin shi na me bawa akan ka kenan ko madalla to za ka lallabe shi ne yaki sai kai zakkan ka ba akwai yakin haji ba ibnu sabil to kuma ga yana kiran sallah can awalin guri an gano magana to shi ma haka to abin da nake nufi a dunkule saboda na yi magana akan birul walidaini a gurare daban-daban an gane magana to amma wannan da na cuso ki saboda kawai ka gane shi a dunkule shi ne misali bayan sallolin farilla akwai nafilfili haka bayan azumin ramadana akwai azumin nafilfili haka bayan zakka akwai sadaka an gane magana to irin waɗannan su ne wanda iyaye su kuma suke hawa mana misali kila abin nan ko mazala salama ya ce mutane uku ne suke magana suna jami'ai kuma ga liman ko? to jama'a ne sun yadda a yin kenan a ɗan ƙara bayanin? na'am? to maganan mazar salama yake cewa mutane uku suka yi magana suna jarirai na annabi isa alaihi salam ga yana cikin suratu maryam alaihi salam an gane magana da yace fatat bi koma ta midu kalu ya maryam itar ji ce da ku ta kuma kana abuci rasai a asarat ilai kalu kaifa nukallu man kana fil mahdi ya ga magana da yaro jariri haka kala inni abdullahi yace ni bawan Allah ne kaga jariri na magana nabiyun shine na juraiki shine wanda muke so mu kawo amma cikon ɗaya ne shine na sabu da kudu annar za ta lokut ido alaiha kudu kuma alama ya faluna da wannan amantu bi rabbil gulam hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam karshe dai ya rinka jefa sa wuta ta zo za ta shiga tana ta cijewa saboda jaririn da ka san mata da yaya sai ita matsalar ta yaran sai ce a ba komai ce ga kawai kaga yayi magana yana to na uku kuma kaga ai jure jure bawon Allah ya koma gefe guda gari sai can yana bukkan shi yana ta ibi sallan nan na fulani shi sai maman shi ta je kira shi jure shi shuru yana na fulani an gane magana da following day ma ta je shuru na ukun da ta dawo shi sai Allah ka jarrabe shi da karuwa na kula yake da yake hakin ta ya hau sai ko da aka jarrabe shi da abin da ta karuwa kun gane magana na fula ayi ibada ne ko sallah ne ayi ko gani ne ayi ko kun gane magana ga wanzan da zalma yana cewa Allah subhanahu wataala yake cewa wala ta zalu abdi ya takarrabu ilayhi bin nawafil ba na fazi gushe bai yana kusanta na da nakuloli hatta uhibbu wa sai na so shi shine zama waliyi shi kenan ko eh to amma dai shi din takaice dai karuwa ce kyakkyawa a banu Isra'ila ana buga misali da ita yake ba da labarin bawan Allah jireji mutumin kirki shi ba ruwan shi da mutane ta ce kuma na gada ma fitile shi ba hadisin annabi ne yake ba labari fa ba kana hadisin yuftara ba wai jira ne kawai alayi ba ta ce shi kenan sai ta je ta yi ta yi da shi ya zina da ita sai ki sai ta samu makiyayi sai ta yi zanen da shi da ta samu ciki to kaga karuwa ita kawai kowa ma ya santa sai aka ce wannan to cikin nawa ne ka ce na wancan ba Allah ne da kuke ganin shi mai bada kuma ɗauka mutum kirki ne dan ba haka nemo ta ɓarya in yaran yanzu ne haka da katako da wani haka zo aka yi aka yi lebur ɗin bukkan yana lafiya ana munafiki kawai to karshe dai at last ne ya roki Allah ta ba shi dama ya lafula da ka biyu ya gama ya daga hannu ya taba yaro ya ce wai uban ka ce makiyayi wani a ga jaririn yayi magana to me yake so mu gane shine hukuncin nafila da yake yi hakkin uwan ya danne shi kun gane waccan maganan da nace in an gane maganan kuwa jihadi wa ake muwa da jihadi na'am Allah ko jihadi kala biyu ne akwai jifaye akwai talabi shine jifaye shine kawai kuna cikin gari ba fata ba Allah ya kiyaye ku taya mun ba su fado muku arna ne ko ko ko abu nan to wannan baka tambayin baban je a alaka nemo makami ne ka kare kanka to shine jifaye kare kai to wannan ba a tambayin iyaye amma jihadin talabi za a fita aje wani guri to shi wannan sai da yadda iyaye in sun ki za ka dawo ni gida kusan ku da yin ba dan hakkin su yana da hawa ba kaga ba za a yi haka ba ko kai fadin Allah madaukakin sarki waɗanda suke a arafi a cikin suratul arafi wata katanga ne ko wani tsauni ne ko wani dutse ne a tsakanin aljanna da wuta wanda suke rayuwa a nan gurin ba sa aljanna ko ba sa wuta Allah ya ba da labarin su kusan shafi guda cikin suratul arafi wala da sabul jannati asabal nari an kada wajen nama wa adana rabbana haka fa'al wajadtum ma wa qalu na'am qad fa'adana mu'adhirun bainahum wa 'alal a'rafi rijalun Allah ya ce a tozon la'arafi a wasu mazaje su ba su aljanna ba su ina idan aka nuna musu yan aljanna suka ga yadda ake rayuwa normal da rayuwa mai kyau sai ce salamun alaikum aminci Allah tabbata gare ku lam yadkhulu Allah ya ce ba su shiga ba amma hum yaqbuna suna kwadayin abu saboda ka san akwai ijiya ta idan ka juya fuskar suka ga azaban da ake mai wuta sai ka suna Allah kar ka hada mu da su to ko ka san maganganu ne na malamai ku da biyu akalla ko sama da haka wasu malamai suka ce wanda ake iji su a wannan gurin Allah ya tausaya mana su ne wanda da hasanatu da sayyi'atu yayi balancing 50-50 ladan bai danna zanubin ba balle shi kaina zunubin bai danna ladan ba balle shi gaina to sai a zaunar da shi yana amma malamai sun ce magana mafi inganci shine daga ba Allah zai yafe wasu wasu kuma malaman suka ce a sun je jihadi ne addinin Allah suka daga amma iyayen ba sa so da akwai wanda yaji ya zo yau ne salama za a fita jihadi ya ce ya ka baro iyayen tun ka tana mishi wahayi ai ya ce na baro suna kuka ya ce ka je ka dada da musu shi ma jihadi ne ana kamar wanda yana yana tarika shi na kana ita eh da iyayen su ce in biyu na ba sai biyu na gane magana eh a yana yana da gaskiyar shi a ko ya tambaya ne shi ma an gane so za za mu baka an sanka amma dai yanzu mu karanta wannan kun gane magana yanzu wannan dai misali na jihadi ne a ko amma sai malamai suka ce za a zaunar da shi a wannan harafi saboda me jihadin ya kai ya shiga aljanna hakin yayi kuma ya hana kun dan aure ba sunna bane wai na so ne wancan ka'idan na faɗe ta kafin na ce abin da bai kai farilla ba a ga ina baka wata formula kenan ko to ka yi a hankali ustazu mai daga lallan wando an gane maganan kuwa ga shi abdullahi dan umar yana da mata suna zaman lafiya aure suna ne ko arabici wanda yake mace suna na tuba ni ba shi kasan ku da yau mana da kullu unasin bi imamihim cikin suratul isra Allah ya ce kowace jama'a za mu kira su da nasu ogan tafiya mu dai namu sayyidul wujudi ne to kai baka cikin tawaga ina zaka annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar yana zaune da matai zaman lafiya zama yayi daɗi sai ran nan sai na umar baban shi kenan yace ka saki ta abdullahi dan umar ya ga to shi bata bashi laifin zaune ba ba na tsaye shi bai ga abun saki ba jikinta yace a shi bai saki ba ta yi ba sai na wani ji ya rasulullahi na ce abdullahi ya saki matan shi yaki na ce ku kira shi yace ba ya ce ka sake ta ba sake ta kun dan ji tun da ba lokaci ai ta kawo irin waɗannan misalan amma dai na faɗa maka jihadi na faɗa maka sallan na fula duk kuma na buga ma ai misali ai ko kuma ai ba nakan faɗa maka in ishara zuwa ga hadisi ko to kaga abu uku kenan jihadi sallan na fula ga aure duka kuma sunnoni ne nam to sai mun dan bashi ansa ya hakuri ka gane magana so da ake magana hakin iyaye to kuma lokacin ka san wani idan aka bugo shi a hakin iyayen kuma sai rikice kun gane maganin kuwa Allah na da hakin shi yayi suna da mene to sai ya zo ya rikice har shirka ma kuma a- a a tura shi ai an ce ka gama lafiya da su ka gama lafiya da su kun gane maganin kuwa Allah subhanahu wataala ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi Allah ya ce fala tudihuma kai ko ka san wanda ya wannan abin da ake magana Sa'ad bin Abi Waqqas ne Sa'ad bin Abi ne kun gane magana Abu Ubaida annabi ya ce li kulli ummatin amina wa amina hadhihi al-umma Abu Ubaida ta Amr bin Jarrah ko ta al'umma tana da amintaccen ta ni na amintaccen al'umma na shine Abu Ubaida Amr bin Jarrah sai na Umar lokacin da aka sare shi da wuka Abu Lulatul Majusi ya ce da Abu Ubaida yana da rai da zan bashi kujerar nan na khalifa in Allah ya tambaye na kiyama me yasa ka ba dan ce annabin ka ne na je ce ko ta al'umma tana da amintacce na na na shi almansa ma shine Abu Ubaida ke sa na bashi kaga yana da hujja kenan ko kuma dama mutumin shi ne to mujahidi shi ne abu ubaida da aka zo badar ya gaba banki zai bata mai lokaci ya cire wuyan shi ya ci gaba da aiki Allah kuma ya yaba mishi an gane magana sa'ad bin abi waqas kaje ka duba surun na ta sahaba ina dan ishara zuwa ga littafi ko yawwa shi duk abin da maman shi ta sa shi yake asalin biyayya yake mata normal ba ta sa kara ya tsallaka sai ya musu ga musulunci ran nan sai labarin ya zo kasan da farko ana ta boyewa ne sai aka shekara uku sai dai a haɗa can dara arkan buna arkan wani ne ba da gidan shi ake ta karatun to misali ɗin shi ne sai maganan ya zo to ka saki yayin mata sun fi kafe ma al'ada fa haka abin yake alaji namiji zai zo ya kauce amma kuma iyayen mata sai a hankali shikenan ta ci labari ta kira shi ta ce mai ta ji labarin an ce ya shiga addinin na Allah ɗaya ya radda ya bar addini ya da kakanni ya shiga addinin na Muhammadu mai Allah ɗaya da haka yanzu ya bar wannan addini da wani iya da kakanni ko kuma ta daina ci ta daina sha har a zage shi a gari a ce ya yi sanadin mutuwan uwan shi saboda ya kafi akan addinin Allah ɗayan nan sabo ya kawo mata abinci ranar farko ta sa kafa ta shure shi tukunna ko kuma dama ita abin da ya sa ta yi wannan ta san duk abin da ta sashi yana yi mata saboda samun biyayya ya kawo da following day rana na biyu kenan ko ya sake ta sake sa kafa ta yi mene a rana na uku ba ta yi laushi inda ai karka tambaye ni ta- tana ci a sace ko na faɗa muku arnan wancan lokacin baya karya saboda abun a faɗa ma ƴaƴanka ne abun a faɗa ma jikoki ne gori sosai ba ba wai a magana abin nan ba wasa da dariya ciki to a na ukun ta yi laushi za ta sa kafa da ture yace dan tsaya ina yace ki san Allah wallahi idan kina da rai dubu ɗari goma kenan ko ki gama fice-ficen mutuwa Allah ya zara ran sai a sake dawo miki da shi ki sake faka-faka ki gama buge-bugen ki a- a yi ɗari goma wallahi ba zan bar addinin Muhammadu ba so ki ci ko ki ga shi sai ta jawo kwano to da ta ɗauka biyayyen da yake mata Musa bin Umair da mamaki ta ce mishi ko ya bar addinin nan na Muhammadu sabo ko kuma duk abin da ya sani na ta ne dawo mata da shi kasan dukiyar amace ƴaƴanta suna haka ne ko to ta saka mai duk in a yaren yanzu ne kace shigar safe daban na ranar daban na yamma da duk kurfin da ba musa ba su cika ba in a yanzu ne jeep ne parados da yan rakiya da waye rayuwar shi ne kawai ke shi amma sai ta ta kwace komai da komai saboda ya kafe su yayi addinin muhammadu rigan jikin shi da zai tafi ta ce ai kai ma'ana ka kafe sai ka yi addinin muhammadu sai kwarai kuma ta ce to ba don guda abin kunya ba rigar jikin ka shi ma na wani aida sai to ka tafi wallah ya tafi a yakin huda ka kashe shi ne wanda ya musuluntar da yan madina mafi yawancin su gaskiya musabbin umai allah ya samu rayuwa albarka ku gane maganan kuwa to duka irin wannan to ka ji an san ka ta gefe guda misali baban mutum ne ya zo zai gaje ka sai ya kusa gunawa in kan karo maka ba su suna rashin biyayya ne ba wanda dai an riga an yi wannan warkiyan shekarun baya ta ɗanfi zafi ya yi ko ba zai ma karɓi gaisuwan ba shine za a mishi a tsaye baro ba kunya ba albarka tsinannu waye waye ko to shi kowane alaihi salama ya hana tsugunawa ya ce lau an ne annabi ya ce da a ce ni amur ahadan an yi su da ahadan zan umarci wani ya ma wani sujuda la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li izami haqqi alaiha yace da zan ce wani ya tsuguna ya gaishe da wani yace to da zan ce mace mata kenan ta tsuguna ta gaishe da mijinta saboda girman haƙƙi da zan ce kenan ne kun gane maganan kuwa to kaga wannan ci za a ci gaba da lallaba ne ba fa za a mishi biyayyan ba kuma amma ba bakan magana ka gane magana shi bakan magana shine laifi mutum zai ci gaba da biyayya ya ci gaba da abin da ya fahimta kan gane maganan na sunna amma ko me aka faɗa kai ba za ka tanka ba ai kun ga misali sayyidina Ibrahim alayhi salam ai da ya gama wazin shi a suratul Maryam me uban yake yace baba ilimi ya zo mun inda bai zo maka ba baba karka bauta ba kuma ka dai ya gama zuban shi sai yace o kana zagin Allah iyayen da kakannin mu ne ta tuka mun guri sai in sa maka dutse ai kaga baka magana ne ai ko idan baki yace Allah ya huci zuciyanka kaga magana ne mai taushi ai ba dai zai fasa bautan Allah ɗaya ba amma kuma ba zai bata da wani ba ka gane maganin kuwa to kaga dirin wannan balansin yayi ta faruwa da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da haka abin da ka fahimta shine daidai shi zaka ci gaba da yi amma kuma ba bakan magana ba abin nan kuskuren dai da wasu tsaron suke yi ne shi ba tunda ya gane sunnan annabi ne sai kaga ya magana shi ba zan bari ba ba zai bari ba Allah ya samu dace ka lallabe su ku zauna lafiya ka garin neman yardan Allah kuma ka je ka shiga wata kwanan da ba za ka abin nan ba inda alkuman na shafi biya Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tudihuma to zage su Allah ya ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ku zauna lafiya da su magana mai kyau na ce kansu Allah bai yake magana yace banda biyayyen shirka amma kuma a faɗa musu magana mai taushi to kuma ga nan Ibrahim ya faɗa ba Allah ya san mu dace ka gane magana duk da ci gaba da yi amma ko me aka faɗa baka da ansa me yi baka da ansa mai maganan kun gane maganan kuwa to a gefe guda kuma abin da ka fahimta shine daidai kuma zaka ci gaba da abin kai kamar da ne Ibrahim ya ci gaba kamar yadda Musa ya ci gaba kamar Sa'ad bin Bakar ya ci gaba kamar da sabon suna da yawa to kuma ga lokaci
to
Mhm.
a auratayya eh da yawanci wanda ita zaga cewa iyaye eh suna da wanda suke so yarinya ta aura ko kuma ya aura eh wanda ita zaga wani tabbas wani barayin Eh.
yaro ya yi kuma yarinya ta yi eh to wannan a wani shafi ne ke nan kan eh ita yana da tafi a kan akan zaba ma yaro shi a malaman fikihu in ka bibiya zaka sun ce ita yarinya za a nemi shawaranta ne an gane magana har suka ce wa izina sukutu in ta shiru a na da kenan masu kunya ba za ta iya magana ba amma na yanzu ayi bakin ta farau to a wannan munasaban kana ji akwai wasu abubuwa da mazan ma suna yi a yanzu live kuma ana yin shi ranar da ya ga dama ya je gonan baban ranar da bai ga dama ba kuma idan baban ya faɗi ya mutu za a yi na Sulemani ne sun rabu lafiya fa wai wai sun rabu lafiya ba haɓa maya kun dai rabu dai yawwa za ka wannan da abin da misali da kuma aka samu wannan fa masu da'awar suna da yawa suna cikin system din wanda Allah ya mun faɗa ciki za mu faɗi gaskiya mu faɗa a mu'amala mun faɗo wallahi na ga maka in dai za mu gyara ko mu gyara ma'ana sai kai mu'amala da ɗan ɗabiƙa ku zauna lafiya ku sha ko kasuwa yake yi fa za ku yi da ɗan shi'a ku warware lafiya amma Allah kana samun ustazu ahlus sunna cutar ka zai yi kawai wallahi wannan bala'in muna cikin ta tsakiyar magana ba mun dariya bane dan uwa muna cikin wannan bala'in kuma ita ka- da sunnan da komai zai cuce ka ba lokacin da za ka yana ta wannan abun tun da an kira sallah tun da su amma dai muna ciki na sani ka sani kai ma ya za mu gyara kawai shi ne haka wancan da yake cewa ranar da ya ga dama ya je gonan baban ranar da ya ga dama bai je ba kuma ya sani baban bai so ba haka ba ne to amma shi shi bawa ne da ya ci kullum sai ya je gona duk wannan ka- uzurin ka ne kai haka wannan baya cikin wanda zaka ce ka fita gaban Allah a mutum har yanzu yana cikin wanda ku yi sai kuma an sa gaban Allah madaukakin sarki ba shi ne yanzu muna ta haihuwa ba na'am kamata jiru shi idan kila da ka kana zuwa a sati so uku ne dan ka zai zo so biyu ne ko so daya ya bakanta mu kuma ka je ka ansa tambaya a can kiyama in za mu gyara mu gyara kawai Allah ya ba mu ikon gyarawa da haka shi ma wannan ta wani gefen zai shiga amma tun da malaman bukin sun yi magana cewa za a nemi izinin su an gane maganin kuwa to wannan saboda shi kuma wata abin da yasa ake kallon kafin a auren shine ana gina aure ne maza da ke tazawwajul wadudal waduda an gane maganan akan soyayya ne dan idan ga abin ya shiga kuma akan yi abin da ba shi ne ba to shi kuma anan kaga makoma ne amma kuma su kuma wani abin da yake faru da mu a a- a- a rayuwar mu ne wani civilization ne ya shigo musamman boko da ta shigo mana da shi a yan kudu har a yanzu kaga dai misali an ci gaba har ƙauye kuko har a yanzu duk inda suke da yan boko da yawa sun fi kasa haƙurin zaman gandu ba haka bane har yanzu in ka shiga ƙauyakun nan da ba su yi boko ba ba na zage su bane ai an gane sun fi iya daurewa su gaba da bin baban su bayan sun yi aure wani ma har ya haihu amma ne yanzu ba ta ni ba zan yi wannan bautan ba ko ba zai bauta ba baban shi ne fa Allah ya sa mu dace so a wannan bangaren waye wanda aka samu na ci gaban boko ya sa da dama suna ganin su ba ba wanda ya ce zaba musu ba kun gane maganar wanda kuma solution din shine ba- wanda baban ya zaba miki mafi yawanci ya riga ya duba quality na shi yake ganin wannan yarinyar aure ta akwai mafita in Allah ya yarda kuma sai ga Allah ya sa mu abin albarka in baka wannan misali duka lokaci ya tafi amma tun da tambaya ne akwai sahabiyan da mutunta ya mutu ta kai idda wata hudu da kwana goma annabi ya ce in ta kare ta sanar da shi ta ka zo ta ka sanar da manzon sallama sai wa ta gama kuma zaurawa sun zo guda uku guda nawa guda uku da suka zo shine akwai Abu Jamin akwai Muawiya ibn Abi Sufyan akwai Usama zaurawan nasu kenan yace Abu Jamin dai sandan shi na wuya ne duka yake yi Muawiya kuma fasulukul la mala lahu kudin auren ma yana gari baban shi biloniya ne amma shi ba ba ya cin kudin an gane magana baban biloniya ba bi alaji to na uku kuma shi da usama sai annabi sallama ya ce to ki auri usama ita da kanta tace ban so auren usama ba ya mun yaro amma da nayi biyayya manzon Allah sai Allah ya sa mana albarka kun gane magana kuma galibi abin da yake damu ni ma matashin ne shi da galibi ana cewa ne za a yi aure a sha soyayya ko duk wanda ya aure ku tambaye shi ana dai zaman hakuri soyayya ana shan ta ne irin wannan karerai da ake jama'a jikin kangon gidansu amma idan aka shigo gida ana dai hakuri da juna ne iya kama ganin kenan to tun da zaman hakuri da juna ne ka yi hakuri mana wancan da suka duba qualities Allah ya sa mu dace yasa akwai wasu abubuwan da idan baka taka wurin ba sai ka dauka kawai irin wayo ne ma da sauran su amma Allah in ka taka wurin sai gaba wani irin wayo ce misali kamar ni da nake maka magana akwai abubuwan da da yanzu da na haifi yara na ga yadda mata na take wahala da su sai nake ganin inda suna da rai uwa da uban na musu biyayya alhamdulillah ba yaban kai ba amma sai nake ganin kuma ai da sai na kara to da a lokacin hankali na bai kai kan wannan wahalan da suke yi da ni yanzu an na haihu na ga yadda ake yi da ni ku dan gane maganin kuwa to kaga yanzu don wancan kila misali ina ganin kai to yanzu kuma na ga yadda ake yi kaga zan da dau gane karatun kenan ai Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon gyarawa abu biyun nan da sunan ci gaba wallahi suna bata mu kuma suna rusa mu subhanakallahumma bihamdika sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk